أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai dimbin albarka shirin usulun talata na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah ta'ala yau muna 27 ga watan jima'ar ula hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1445 wanda ya daidai da 11 ga watan 12 miladiya na da 2023 sati da ya gabata akwai gaba da muka bari ƙarƙashin fada Allah maɗaukaki da yake cewa min ayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' ƙarƙashin fa idza qila lak bima arafta rabbak fa qul bi ayatihi wa makhluqatihi قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما من قال شاهنكو شاهنا إشرن دبير وقرشان تكما إشرن دا قبل دزام تاشكا إشرن دشدا فرقان سطري قال والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما قال الشارح رحمه الله كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة dukkan wannan ayoyi na Allah maɗaukaki suna nuni ne a bisa kamala ta ƙudurar Allah maɗaukaki wa kamalul hikma suna nuni a bisa kamala ta hikima ta Allah maɗaukaki wa kamalul rahma da kamala ta rahma قال فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى إليها بخراب العالم أو تعالى بخراب العالم ما ليتي رانا آية daga cikin ayoyin Allah madaukaki wanda ya buwaya mai girma da buwaya kasancewarta tana tahiya tahiyar da ta zamanto akwai tsari cikinta ba sakati ba gudu ba sando yanda Allah madaukake ya tsara ta haka take tahiya sairin muntaziman badi an tsararre منذ خلقه الله عز وجل tun lokacin da Allah madaukaki mai girma da buwaya ya halicce ta wa ila an ya'zana Allah ta'ala bi kharabil alam har zuwa lokacin da Allah madaukaki zai yi umarni da rogajewar duniya duniya ta lalace fa hiya tasiru li mustaqarrin laha tana tahiya a bagiran da take inda Allah madaukaki ya tsara ta tabinan take bi matsayin li mustaqarrin laha matabbacin ta kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki ke cewa والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم رانا تنا غدانا اما تبچنتا ذلك wannan kuma taqdirul aziz alalim kaddarawa ce ta Allah mabwayi alalim masani da abinda bai suke aikatawa kana wahiya min ayati Allah ta'ala bihajmiha wa athariha rana aya ce daga cikin ayoyin Allah maɗaukaki da girmanta kuma da tasirinta gurabanta. Walbihar wa ghairi zalika na'am azima kabira fa azimun fa azimi kabir na amma hajmuha fa azimun kabir na'am game da girmanta girma ne wanda yake da mai girma matsayinta hajjum girma abu azim babba ne kabir hallo babba wa amma atharuha fama yahsulu minha min almanafi'i lil ajsami wal ashjari wal anhari wal bihar wa ghairi dhalika game da abin tasirinta na samuwa ne na amfanin da take ga jiki jikukuwa hikima Allah maɗaukaki ta sanya dukkan jiki na da alaƙa da rana da Allah maɗaukaki ya so ya zamanto ɗan adam ko dukkan halitta ba za su amfani ba da rana da sai matso ta kusa daidai da santimetar na inda take da Allah zai matso rana daga ƙasa to da halittu da yawa sun lalace sun rogaci bal amfanin rana bai shahi ba halitta mai rai hatta itace in ba da rana ba akwai itacen da ba za su yi rayuwa ba da haskenta ne suke samun ci gaba kala wal ashjar shi yasa malam yace da itace wal anhar da ruwa wal bihar koguna da ruwa na tabki wa gairi zalika da abin da ya kama da wani fa idza nazarna ila shamsi hadhihi al ayatu hadhihi al ayatu al azima idan mun kalli ya zuwa wannan rana ayar wannan mai girma mamadal bu'ud an zibe naha wa bainaha abin da ke da nisan da yake tsakaninta bainana tsakaninmu da rana wa ma'azalika fa innana najidu hararataha hadhihi al-hararatu al-azima duk da haka muke jin zahinta zahi wanda ya zama to mai girma thumma unzur madha yahduthu fiha min al-ida'ati al-azima sannan ka lura ka kalli abin da ke da tare da rana na haske mai yawa mai girma alladhi yahsulu biha wanda yake samuwa da ita tawfir amwalin kathira ala nas yanda ake samun dukiyoyi masu yawa da hasken rana ya ishe ka lantarki da za a samu ya ishe ka yanda Allah maɗaukaki zai haskakar da duniya mutane su tashi su nema abin da za su nema babu dogo fa inna nasa fi nahari yastagnuna an kulli ida'ati domin cikin yini mutane suna wadatuwa da dukkan haske ana nihin gabar da wuraren da ke da rana domin akwai wuraren da rana bata hutowa sai dan sai gwandu ko 'yan mintuna ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس كما za a samu maslaha mai yawa ta mutane min tawfiri amwalihim na su haɓakar da dukiyoyinsu wa yu'addu hadha min al-ayati allati la nudriku illa al-yasir minha kuma duk da haka wannan ana lissaho wannan ayoyi cewa ban ma riskan su musan su da ilimi takamaimai sai dan abu kadan كذلك القمر من آيات الله عز وجل هكا رانا نادق آيوين الله مي جرما دبوايا حيث نعم كذلك القمر هكذا من الآيات من آيات الله عظيمة حيث قدره منازل lokacin da Allah madaukaki ya ya kaddara shi iya da masabkai da matakai li kulli lailatin manzila manzilatun a kowane dare akwai matsayin wata inda yake kaiwa wal qamaru qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim haka Allah madaukake yake haka wata muka kaddara shi fi man manazil a wurare masabkai matakai fa huwa yabdu saghiran thumma yakburu ruwaidan ruwaidan hatta ya kumula wata zai yi a ganshi ya bayyana iya ɗan ƙarami sannan ya girma a hankali a hankali kinan wannan matakin da yake kaiwa in ya kai wani masabki sai ya ƙaru ya kai wannan masabki ya ƙaru ya kai wancan ya ƙaru hatta ya kumula har sai ya kammala ya girma ya zama babba thumma ya'udu ila an-naqs sannan ya komo yayi karagewa iya raguwa iya raguwa wa huwa yushbihu yushbihu al-insan insana haythu innahu yukhlaq min da'fin wata iya kama da mutum lokacin da ake halitta shi daga rauni thumma la yazalu yarqa min quwwatin ila quwwa hatta ya'uda ila ad-da'fi marratan ukhra ba zai gushe ba iya karuwa iya hauhawa karhi zuwa karhi karhi zuwa karhi har awaye gari ya komo rauni ya shiga cikin shi kamar yadda ya faru fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatu sun yawaita na Allah wanda ya zamanto shine mafi kyawun masu halitta a wannan gaba muka tsaya kuma za mu tashi a gaba ta gaba wannan ɓangaren da muka tsallake za mu tashi a karatunmu kan ɗalibin kafir ƙalƙashin fada Allah maɗaukaki da ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun bayan malam yayi bayanin wannan قال قال ابن كثير محمد بن كثير رحمه الله يكتشوا الخالق لهذه الأشياء لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة wanda ya halicci wannan abubuwa shine wanda ya cancanci abauta mishi wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha dangogi ko nau'o'i na bauta wa'anda Allah madaukaki yayi umarni da su suna da yawa shi yasa malam ya kawo misali mithlul islam kwatamcin musulunci wal iman da imani wal ihsan da ihsan kyautatawa wa minhu du'a na daga hallo nau'i na ibada addu'a roƙon Allah da mutum zai yi wal khawf da tsoro war raja da kwadayin alkhairi wat tawakkul da dogaro war ragba da kwadayi ne na rahma war rahba da tsoron azaba والخشوع da tsoro والخشية da tsoro a Hausa babu bambanci tsakanin khushu'u da khashiya amma khushu a larabci akwai bambanci na zuwa a cikin nau'i na ibada kamar misali sallah da abin da ya kama da haka da azumi wannan sallah za ka samu nutsuwa ka samu khushu'i kenan tsoro ne wanda tare da shi akwai nutsuwa shi kuma khashiya ta danganci da barin abin da Allah ya haramta tsoron shi zai sa ka bari kana tsoron shi wal inaba da komawa ya zuwa ga Allah madaukaki tuba ne tare da rungumar ibada shine inaba mutum ya tuba daga abin da yake aikatawa sannan kuma ya doge ya dage da bautawa Allah madaukaki wal isti'anati da neman taimako a cikin abin da ba wanda zai iya taimaka ma sai Allah wal isti'azati da neman a kawo agaji a cikin abin da ba wanda zai iya agaza masu Allah. Walisti'ana neman taimako, walistighatha da neman agaji, wa zabahi da yanka, wa nazar da alwashi, wa gairi zalika min anwa'il ibadati da kuma bayan wa'annan na dangogin ibada allati amara Allah biha wadda Allah madaukaki umarni da ita kullu halillahi ta'ala. Wannan dukkanin Allah madaukaki kenan idan mutum ya saki ya yi kuskuren da ya karkatar da irin wannan nau'o'i na ibada ya zuwa ga wurin Allah maɗaukaki to tabbata ya haɗa bauta Allah da wani Allah nan ba sai sallah da azumi da haji kaɗai ba su ne ibada wannan dukkan nau'i ne kuma kaɗan ne daga ciki nau'i ne na ibada ƙalƙashin wannan da ya ce ƙalibin kathirin rahimahullah قال هو عماد الدين أبو الفداء, أبو الفداء فداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 74 و700 ابن كثير كنا شيني واندا أكيتوا عماد الدين لقب شيني أبو الفضاء أبو الفداء كما baban fida wannan kuma alkunin shi ne Ismail bin Umar sunan shi Ismail dan Umar al-Qurashi bakure shi ad-dimishqi mutumin dimishqa sahibul maj- eh, s- eh, hafiz wanda ya zamanto mahardaci malaman hadisi idan suka cewa mutum hafiz ne sai wanda ya hardace hadisi dubu so dubu kuma wai ba harda kadai ba zai kawo ma hukuncinsu da isnadin shi da wane wane ne wane ne ga matsayin shi zai ma hukunci akan wannan hadisi قال هو المستنام الحافظ المشهور wanda ya zamanto shahararren malami sahibu tafsir ma'abucin tafsiri tafsir al-Qur'an al-Azim wa tarikh da tarikh al-Kabir ta tarihin shi Imaduddin Ibn Kathir min talamidin Sheikh al-Islam na daga cikin almajiran Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tufiya sanata 40 wa 70 wa 700 ya rasu hijira tana da shekara 744 قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا نشرك به له لا شريك له بين فيما يأتي شيئا من أنواع العبادة فقال وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان ما ليتي لوكتين دا mai wallah littafin nan ya yi bayanin wanda rahama Allah ta ƙara tabbata gare shi ya yi bayanin cewa na daga cikin abin da yake wajibi a kanmu mu bautawa Allah maɗaukaki shi kaɗai wanda baya da abokin tarayya cikin rububiyar shi da uluhiyar shi da asma'in shi da sifatin shi bayyana fi ma ya ati shay'an min anwal ibada sai bayanin wani abin da zai zo na wani nau'i nau'uka na ibada faqala wa anwa'ul ibadati mithlul islam daga dangogi na ibada nau'o'i na bauta misalin musulunci wal iman da imani wal ihsan da ihsan wa hadhihi thalathatu al islam wal iman wal ihsan hiya din wannan abubuwa guda uku sune addini musulunci imani da ihsani وهي الدين كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب شيني مسلم تي ندغا ابندا امام مسلم يرويتو شي daga hadisin Abdullahi daga hadisin Umar bin Khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale ce bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yomi lokacin da muke zamna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana idza tala alaina rajulun sai kwatsam wani mutum ya bullo shadidu bayadu thiyab na daga kamannin shi mutum ne mai kayan shi farare ne tsananin fari gare su shadidu sawadu sha'ar kan shi mai tsananin gashi ne gashin kan shi na da tsananin baki la yura alaihi atharu safar kuma ba a ga alamar bulaguro tare da shi bugu da ƙari wala ya arifuhu minna ahadun kuma ba wanda ya san shi daga cikinmu hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya kai gacci ya zamna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa asna da rukbatayhi ila rukbatayhi ya jingina guyoyin shi zuwa guyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidhayhi kuma wannan mutum ya ɗora tahin hannuwan shi a bisa cinyoyin shi ba cinyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kala sannan ya ce ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni an al-islam ba ni labari game da musulunci faqala sai ce faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira Allah da mucin su kara tabbata gare shi ke cewa الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا yace musulunci shine ka tabbata lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah babu wani ubangijin da ya cancanta a bautawa sai Allah madaukaki shi kadai wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ka tabbata ka shaida cewa lalle Muhammad ɗan Abdullahi manzo ne na Allah bawa ne na Allah wato qima salata ka tsaye da sallah yinta a bisa yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta tare da sanin sharuɗanta da wajibobinta da mustahabbanta yin ta a lokaci wato utiyar zakata ka ba da zakka ta dukiyar da Allah maɗaukaki umarni a hudda zakka a cikinta idan ta kai nisabi kuma ta shekara in wadda take shekara ce in kuma wadda kayan noma ne a lokacin da aka girbe wata suma ramadan ka azumci wata ramadan wata hujjal baita kuma ka nihi ɗakin Allah maɗaukaki saboda ibada hajj a asalin shi alƙasud shine niyya shi yasa Hausa kake ai wannan Allah ya nihe shi zuwa hajji na'am in istata'ta ilayhi sabila idan ka sami iko zuwa wannan zuwa ɗakin hajji zuwa ɗakin Allah ko kuma Ka'aba ko hajji su ko wannan istata'a shine samun guzuri na tahiya da lahiya na'am qala sadaqt wannan mutum sai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai gaskiya Umar ɗan Khattabi yake cewa fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu sai muka ji mamakin shi iya tambaye shi iya ba shi amsa iya gaskatar da shi a asali mai tambaya baya da ilimi bai san abun ba to amma ka tambaye abu kuma mutum ya baka amsa kuma ka ce kai gaskiya kenan akwai nau'i na ilimi tare da shi tambayar da yayi ba dan shi ba dan dai ya karantar da wasu ne kala shi yasa zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin da yazo kala fa akhbirni anil iman ba ni labari game da imani menene imani kala an tu'mina nan gaba ta farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musulunci da ayyuka na zahiri wanda ake gani kuma bayan shahadatu Allah ilaha illallah ita ma zahiri ce idan mutum zai talaffuzi da ita da baki قال فأخبرني عن الإيمان بان لاباري جمد إيماني قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره شنو إيماني كي كي إيماني دا الله مدوككي دا ملائكونشي da littattafan shi da manzannin shi da ranar lahira sannan ka yi imani da ƙaddara mai alkhairi ce ko sharri ce kuma wannan bangare ba a rabawa Allah maɗaukaki shari Allah duk abin da ya game da shi ba shari ba ne dai abeban halitta za su ga abu wannan shari ne amma shi Allah ya ba abin da yake sai da hikima a ciki qala sadaqt jibril ko wannan mutum ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai gaskiya qala fa akhbirni anil ihsan ba da labari menene ihsani kyautatawa قال أن تعبد الله كأنك تراه shine ka bautawa Allah kai ka ce kana ganin Allah shine wannan martabatul mushahada martaba ta matsayin da kana yin abu kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yarak idan kai bakka ganin Allah to Allah na ganin ka kuma wannan ita ce martabatul muraqaba qala fa akhbirni an an sa'a ba ni labari game da yaushe tashin kiyama zai kasance kala mal mas'ulu anha wanda aka tambaya game da ita bai kasance ba bi alami min sa'i bai kasance ba mafi sanin wanda ya tambaya ni da kake tambaya ta bin hika sanin yaushe tashin kiyama zai kasance ba kala fa akhbirni an amaratiha ba ni labari game da alamominta shi yasa wata ruwaya ta zo an alamatiha game da alamominta qala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi an talidal amatu rabbataha lokacin da zubaiwa zata kuyanga zata aihi uwar gijiyarta shine malamai suke cewa lokacin da zai zo bawa baiwar da aka sa ta daka ta aihu dan wannan da ne ba bawa ba kuma ɗan wannan zai zamanto ya zama shugaba kenan zai kasance kamar matsayin uwan gijinta ne ko wannan mai gidanta ne wanda ya zamanto shugabanta ne ko kuma wasu malamai suka ba da labarin akwai zamanin da zai zo bayi su zamanto shine shugabanni shugabannin uwayen gidajejinsu wa an tara al-hufata al-urata hallona daga cikin alamomi na tashin kiyama kanana lokacin da zaka ga al-hufat mutanen da ba su da takalma suna tahiya ba takalmi al-urat wanda suke tsirara an ce musu tsirara ba wai tsirara suke tahiya gaba daya ba saboda galiban mikiyaya ba su cika riya al'aura ba ba sa sa kaya na kwarai kuma galiban da gwiwarsu da wane ne za ka ga abu kamar tsirara suke al'urat al'alata matalauta to wani ya ce ya aka yi mai mikiyaye a ce mai matalauci matalauci ne domin aglabin mikiyaya ba duke su ba ce ta wasu ne suke kiwo mai kiwon iya can a gida a kwance sai dai a kiyaya mashi mai dabba abu ri'a a shat bayan dabbobi ya tatawalu na filbuniyar za su komo birane suna tsawaitawa a gidaddiji suna etaji-etaji kuma idan ka lura duniyar wannan aglabin wanda garin da za ka ga akwai kataɓaran gidaje to baƙi ne mutane ne wanda suke da ƙauye mikiyaya ne ko manoma ne mutane ne dai na ƙauye suka zo birni allah ya ba su dukiya suka yi wannan gidan amma 'yan garin galibin baka ganin su da wannan yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa sanan wannan mutun ya tashi ya tahe shi falabistu maliyan sai na zamna dan lokaci thumma qultu thumma qala li sanan manzala sallallahu alaihi wasallama yace min ya umar ya kai umar atadri man sa'il ka san wane ne mai tambaye wannan qultu allah wa rasuluhu a'lam allah da manzon shi su ne mafi sani kuma wannan gaba ladabi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da shi sallallahu alaihi wasallam ko da sun san abu ba sa cewa sun sani domin akwai nau'i na kwadayin neman ilimi da dadi Allah a ƙara ba su wani bayanin abin da ba su sani ba kuma hallau tsoron kar su faɗi wani abin da ya ɗau ma'ana kamar gabatuwa ne ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka mai da al'amarin ilimi ya zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan gaba ta wannan kalkashin wannan duk abin da ya shahi shari'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya da ilimin shi amma abin da ya shahi gaibi to wannan al'amari ne na Allah madaukaki Allah yake banta da shi qala fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum jibril ne yazo ya karantar da ku addinin kenan tambayoyin da wannan mutum yayi jibril alaihi salam ne wata ruwaya ya zo a cikin kama ta wani sahabi wanda ake cewa dihiyatul kalbi mutum ne Allah ya ba shi kyawun halitta iya da kyau in jibril ya zo da zowa wannan da ya yi a wannan tambayoyi da ya yi zowa da wannan kama ta dihiyatul kalbi قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين مزال صلى الله عليه وسلم سيسن وانا أبوبوا سنة الدين وذلك wannan kuma annaha mutadamminatul lid-din domin ta kumshi addini nam nam karshen talikin kulla gabashi gaba daya ta kumshi addini gaba daya shi nam qala مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى سيك الكشم وننقبع أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره lillahi wahda kenan dukkan dangogi na ibada da abinda aka ambata anan da wanda ba a ambata ba ma dukkanin Allah ne madaukaki shi kadai la sharika lah bai da abokin tarayya cikin su fala yahillu sarfuha li ghairillah ta'ala kenan bayya halatta karkatar da akalarta zuwa ga wani Allah madaukaki bayan ya kawo a taliki akwai lokaci bayan ambace aya fada Allah madaukaki da ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada cewa dukkan masallatai ko gabubuwa na sujada guda bakwai na Allah ne madaukaki fala tad'u to kada ku saki ku bautawa Allah tare da wani shi yasa ce fala tad'u ma'allahi ahada nan da'awa ana nihin bauta ko kuma roƙo na bauta to kada ku saki ku hada Allah da wani a cikin wannan bauta da za ku qala faman sarafa minha shay'a li ghayri Allah fa huwa mushrik kafirun dukkan wanda ya juyar da wannan nau'i na ibada ya zuwa ga wani Allah to tabbata ya kasance mushriki ne kafiri ne dalilin malam fada Allah madaukaki da yace wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر كافر قال ومن يدعو dukkan wanda ya kirayi wani Allah ba Allah ba ko ya bautawa wani Allah ba Allah tare da Allah ilahan akhar kina asalin waman yad'u ilahan akhar ma Allah wanda ya bautawa wani wani Allah ba Allah ba wani Allah daban tare da Allah kenan yayi shirka la burhana lahu bi wanda baya da wata hujja wanda zai wannan domin abin da ya bautawa ba shi ya halitta ba ba shi ya arzuta ba ba shi ke kashewa ba shi ke rayawa ba kenan bai cancanci ba a bauta mishi shi yasa Allah ya ce abin da baya da dalili akan wannan bauta fa inna ma hisabuhu inda rabbi tabbata sakamakon shi hisabin shojin ubangiji shine sai da ƙarshe ce innahu la yuflihul kafirun Allah bai ya rabbantar da kafirai za ka gane cewa iya daga cikin kafirai aikin da ya aikata kafirci ne a ƙarƙashin wannan gaba kala zakar al-mu'allif rahimahullahu ta'ala jumlatan min anwa'il ibada malam wanda ya wallaha littafin wannan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ambaci wani dangogi taro na dangogi nau'o'in ibada wa zakara anna man sarafa minha shay'an li ghayri Allah fa huwa mushrik kafir wastadalla bi qawlihi ta'ala kuma yayi bayanin cewa ya ambata cewa dukkan wanda ya karkata akalan wani abu daga wannan dangogi na ibada ga wani Allah to ya zama mushriki kafiri ya kawo hujja da fada Allah madaukaki wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada وبقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ووجه الدلالة إنا فسكا تكه هجة أكونا من الآية الأولى كنا فسكا تكه هجة أكون cikin farkon cikin aya ta farko annallaha ta'ala akhbara annal masajida وهي مواضع مواضع السجود Allah madaukaki ya ba da labari cewa masajid kinan wuraren sujada guda bakwai goshi da hanci tahin hannuwa guda biyu guyoyi guda biyu ƙarshen yatsotsi na ƙafa guda biyu kinan abu bakwai au a'da sujud mawadi'us sujud wuraren sujada kinan masallatai au mawadi'us sujud ko wuraren a'da sujud ko gabbai na sujada wa rattaba ala zalika qawluhu sai bibi wannan da fadar shi yace fala tad'u ma allahi ahada ai la ta'budu ma'ahu ghayrahu kada ku bautawa wani tare da Allah fa tasjudu lahu kuma sujada kinan dukkan wanda yawa wani sujada kuma bayan Allah ya yi shirka da Allah madaukaki wa wajhu dalala ta fuska kawo hujja min al'ayati thaniya ta aya biyu daga aya biyu bi anna Allah azza wa jal cewa Allah mai girma da buwaya bayyana anna man yad'u ma Allah ilahan akhar dukkan wanda yake kiran wani Allah tare da Allah fa innahu kafir to wannan ya zama kafiri ana kira ana nihin kira na bauta ba kira na wane yaka ba ko wane لأن الله تعالى دوما الله مدوككي تاي إنه لا يفلح الكافرون دوما الله مدوككي بيا ربان تد كافرين wa fi qawlihi haka a cikin fadar shi da yace la burhana lahu bi isharatun ila annahu la yumkin an yakuna burhan ala ta'addudul alihati fa hadhihi sifa malai yace akwai nuni akan cewa bayyayuwa ya kasance wannan hujja ko dalili a bisa alloli su kasance masu yawa ta'addudul aliha wancan ma Allah ne wannan ma Allah ne fa hadhihi sifa wannan kama da ya faɗi yace la burhana lahu bi sifatun kashifatun mabni mubayyinatun lil amr sifa ce wadda take kwaranyewa ta yi bayanin al'amari walaysa sifatu muqayyada ba kama ce wadda aka dabebe da ita ba tukhrij ma fihi burhan wadda za ta fitar da abin da ke cikin ta na dalili li'annahu la yumkin an yakuna burhanun ala anna ma Allah ilahan akhar domin bayyayewa ya kasance wani hujja ya kasance akwai wani Allah tare da Allah da Na'am ina ga muna iya tsayawa akan wannan duk da cewa hadisi muje qala wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi addu'a umukul ibada addu'a ita ce bargon ibada sai dai wannan hadisi malamai sun raunanar da shi ingantaccen shi shine addu'a hul ibada addu'a ita ce bauta domin a cikin addu'a akwai abu biyu wanda bauta cikakka ta samu shine tsoro da kaskantar da kai alkhawfu wat tazallul kaji kai ibada kana jin tsoron Allah madaukaki cikin ta sannan kuma kana kaskantar da kai ba tare da girman kai ba shi kuma addu'a duk wanda zai roki Allah dole ne ya haka su ka same shi iya jin tsoro sannan iya kaskantar da kai da sa ya dauki ma'ana addu'a wal ibada wa dalilu qawluhu ta'ala haka dalilin fada Allah fa dalilin fada Allah madaukaki da yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ubangijinku yace ku roke ni in karba muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wa'anda suke girman kai game da roƙona suna ganin sun wadatu da kansu ba za su roƙe ni ba bukatu sai dukhuluna jahannama dakhiri da sannu za su shiga wutar jahannama suna makaskanta qala hadhihi hadha shuru'un min al-mu'allifi rahimahullahu ta'ala fi adillati anwa' al-ibada mala yace wannan shine farawar wanda ya wanda ya wallaha wannan littafi rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya fara bayani ne a cikin ya fara ambatan dalilai akan dangogin ibada allati zakaraha wanda ya ambace ta fi qawlihi wa anwa'ul ibada allati amara Allah biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a har zuwa ƙarshe fa bada'a rahimahullah wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya fara bi zikirin adillati ala du'a da fara ambatan dalili a bisa addu'a wa sayati insha Allah kuma da sannan zai zo in Allah madaukaki ya yarda tafsila adillatul islam wal iman wal ihsan insha Allah sayati insha Allah tafsilu adillatul islam nan da tafsilin dalilai na musulunci da imani da ihsani zai zo wallahu ta'ala a'lam abin da muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam yastakbiruna an ibadati na addu'a na roko sai zamanto ya ya ambaci addu'a a matsayin bauta sai ce ibadati na'am Allah ta'ala na'am
nan wurin wajen da ke an tari da amata amatu amatu rabbaha rabbataha mm dan wani ji wani malami ya fasara ke kamar yaran da za ka ga uwarsu tana ta musu hidimi musu suna kwanciya eh duka iya iya daukar ma'anar shi abin manuha anan ya zamanto na ƙasa dai kamar shi yake shugabancin babba na'am wallahu ta'ala wa alaikum assalam
kuma da din mm kuma akwai kara wasu an yi fasara shi da yaushe da addini bal ma haka nan ne imaduddin gimshikin addini imad madogari matallabi gimshiki na'am sai na zamna ɗan lokaci na'am a labisa zama ɗan lokaci umdatu na'am umdatu al'akar